fa huwa wannan maganar da aka faɗa na duk wanda ya taba annabi a sare wuyansa to mazhabar fa huwa mazhabu shafi'i imam shafi'i shi ma mazhabarsa aka aka tafi da ita hima ko kaɗan ne za mu kawo tunda an yi na malamin to bari a jawo na imam shafi'i ko kaɗan ne eh imam shafi'i ya tarzama imam shafi'i radiyallahu anhu shi ma za a kama marjahi littafin da suka kawo hujjoji akan darajar Imam Shafi'i eh rajibu siratu Imam Shafi'i abinda sirin Imam Shafi'i zai dawo kai daga masadiri da marajiya wanda yake biye da su zamu jera muku su na farko akwai asarul biladi wa kabarul ibadi na malamin nan da ake kira qazawini in ka duba rakamansa na 69 zuwa rakami na 211 zuwa rakami na 227 rakami 228 rakami na 231 rakami na 232 rakami na 240 rakami na 377 rakami na 378 rakami na 414 rakami na 476 raƙami na ɗari biyar da sittin da tara raƙami na ɗari shida da biyu wannan malamin ya kawo darajar imamu shafi duk wannan kaduwa bayanin shafi'i ne kadai sai adabu shafi'i wa manaƙibahu da manaƙibansa wanda abi hatim razi ya rawaito da kuma az'iya'i na juni shi ma ya rawaito a raƙami na saba'in da takwas zuwa raƙami na saba'in da tara zuwa raƙami na ɗari da saba'in sai littafin da ake kiransa da al'irshadi fi marifatar ulama ila hadisi na kalili raƙami na sha hudu raƙami na ashirin raƙami na ashirin da biyu raƙami na ashirin da hudu raƙami na talatin arba'in hamsin da ɗaya sai isharatu ila marifatar ziyarat na harawi raƙami na talatin da uku zuwa raƙami na talatin da biyar zuwa raƙami na talatin da shida akan darajar imamu shafi sai al'alamu na zarƙalli zarƙalli raƙami jil'i na hida raƙami na sittin ahirin da shida zuwa raƙami na ahirin da bakwai sai al'ansabu lissam'ani jil'i na bakwai raƙami na ɗari biyu da hamsin da ɗaya zuwa raƙami na ɗari biyu da hamsin da hudu sai al'intiƙa'u fi fara'il salasa ayin matil huka'u na Yusuf ɗan Abdulbari raƙami na sittin da biyar zuwa raƙami na ɗari da sha tara sai albidaya wani haya na ibn kasir jirgi na goma raƙami na ɗari biyu da hamsin da ɗaya zuwa raƙami na ɗari biyu da hamsin da hudu sai tarikul islami na imamu zahabi jiri na ahirin da ɗaya raƙami na ɗari uku da hudu zuwa raƙami na ɗari uku da arba'in da biyu sai tarikul bagadada na kaɗabi albagadadi jiri na biyu raƙami na hamsin da shidda zuwa raƙami na saba'in da uku sai tarikul halabi lil'azimi na malamin nan da ake kiransa da al'azimi raƙami na ɗari biyu da arba'in da biyu sai tariku sagiri na bukari raƙami na ɗari biyu da sha takwas sai tariku kabiri na bukari jirgi na ɗaya raƙami na arba'in da biyu sai tazkiratul hufazu na imam zahabi jirgi na ɗaya raƙami na ɗari uku da sittin da ɗaya zuwa raƙami na ɗari uku da sittin da uku sai tazkiratul hamduniya na ibnu hamdun jiri na ɗaya raƙami na ɗari biyu da uku zuwa raƙami na ɗari biyu da biyar zuwa raƙami na ɗari uku da hamsin da hudu sai jiri na biyu raƙami na ɗari uku da arba'in sai ta ƙaribu tahazibi na ibn hajar asƙallani jiri na biyu raƙami na ɗari da arba'in da uku sai tahazibul asma'i wal lugati na ibn sharafan nawawi juz'i na ɗaya raƙami na arba'in da biyu zuwa raƙami na saba'in da shidda sai tahzibu tahzibi na ibn hajar asqallani juz'i na tara raƙami na ashirin da biyar zuwa raƙami na talatin da ɗaya sai tahzibul kamali في أسماء الرجال tarrafu فلما falama ra'ahu musaqiran مزنياوة جزئين أكو رقمين ya ashkuru ama kufur wa man shakara fa zuwa rakami na dubu ɗaya da duk duniya kowa yarda karama ne ba annabi ba ne wali ne wani hibana a tamimi ɗan ƙabilar tamimiyawa kama da kalalai har zakariyawa ولما دخل عليها زكريا sai a rajari wata adilu يم أني لك هذا قالت هو من ɗi na bakwai rakami na ɗari biyu da الحساب kaga wannan ai karama ce eh ka sai liyatar auliyayi da kuma da buƙatar as kala ya maryamu anne da ke haza karama ce kuma a can rakami na 63 zuwa rakami na 160 وهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى da kuma tahazibul kamal fi asma'ir لكم من أمركم مرتقا wa وترى tarashamsa الشمس ansari rakami na 320 إذا غربت تغرزهم ذات الشمال وهم في فجوة na daya rakami na 127 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل 172 zuwa rakami na 500 kafi barcin da suka yi na shekara 300 sai sayar al'alamin nubula na ibnadi a cikin su to idan an duba qur'ani sai kaga waliyan rakami na 99 sai shajar kare da wasanta walantaka wayannan yan ashabul kafu annabawa ne hanbali juz'i na biyu rakami na Allah da karama da Allah ya bayi ai ka gani Allah ya ce wa kafawat na ibnu juzi juz'i na biyu gani duk abin da kururu yake tasarrafi karama ce to saboda haka a ta na ɗari biyu da hamsin da tara sai da baƙatul hadi duk wanda ya yi musu ya ce ba wali ya zama ka juz'i na ɗaya raƙami na ɗari biyu da tamanin zuwa raƙ kowane ɗaya an ƙaryata nassi na alƙur'ani karyata nassin alƙur'ani shafi'a na ibnu hidayatullahi zai aka so wani yana wali ba wai waliyan za ka ƙarya. Sai da buƙatar huka hawa na Ibrahim ɗan Aliyu shira. Ƙaryatawan idan ya zama ba mutumin kirki ba ne ya zama to raƙami na saba'in da uku. Sai da buƙatar mufassa ne. Kakalle baya tsoron Allah, ta abin da ake baya yi biyu raƙami na tasa'in da takwas zuwa raƙami na. Sau da yawa za ka ji mutane fa nan gaba da wannan fa za a dinga. Kabar la haƙa'iku juzu'i na ɗaya ko babu wani karama na waliyin Allah to shi abu ko ba ka so kami na ɗari uku da sittin sai fairasa kuma turawa ma wanda suka fice wanda suna da sittin da uku zuwa raƙami na ɗari biyu da higa ya higa halwa sai da baturen ya yi shekara gwajin mallahu ruwa ta fi kutubu sunna sittin ga subanci da ya wuce aka tambaya aka ce kai ya sai alkamil bi tare na ibn asira and the son and the safe tara sai alkashkul na muhammad agunmu duk daidai ne ba wanda ya wani ba ruwanmu da kuɗi rakami na ɗari da sha hudu the gold and the stone ya ce kaga dinari da dutse sai muktasar tabaqatul hanabila akwai subaye na Allah to amma in zuwa rakami na ashirin da ɗaya sai Hassan ne ya yarda cewa lalle walintaka gaskiya ce. Ismail ɗan Ali jirgi na biyu a littafin nan wallahi sai na ware ma bature talatin ashirin da bakwai sai mir'atul jinnan wa ibratul yaqzan fi ma'rifati ma yutabar min hawadith zaman jirgi rakami na sha uku zuwa rakami na ashirin da takwas sai ma'ajamal adiba'u na yaqutul hamawi jir'i na sha bakwai raƙami na ɗari biyu da tamanin da ɗaya zuwa raƙami na ɗari uku da ashirin da bakwai sai ma'ajamal muwallifina na umaru rira jir'i na tara raƙami na talatin da biyu zuwa raƙami na talatin da hudu sai manaƙibin shafi'i lil imam al-bayhaqi منهاج اليقين شر الكتاب الأدب الدنيا والدين نهزم بن علي الماوردي رقمينا همسن بير زوا رقمينا همسن شدة سيع النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة نيوسف دن تغري البردي جزء نبي رقمينا تريدا سبعين بير زوا رقمينا تريدا سبعين بقل sai ni zahatu zuraba'u wa tufatul kulaba'u na Abbas dan Ali rakami na ashirin da hida sai nurul abtari na shablanji rakami na ɗari uku da tamanin zuwa rakami na ɗari hudu sai alwafi bilwafiya na silahuddin al-kalili bin abi kisabadi juz'i na biyu rakami na ɗari da saba'in da ɗaya zuwa rakami na ɗari da tamanin da ɗaya sai wafiyatul ayani wa abna'u zamani na ibn kalqan juz'i na hudu rakami na ɗari da sittin da uku zuwa rakami na ɗari da sittin da tara wannan shi ne marjihi akan littattafan da suka yi magana dangane da darajojin imamu shafi'i huwa imamu shi dai shafi'i limami ne al'allamu mai ɗimbin sani ahadul a'immatul islam yana daga ɗayan shugabannin addinin musulunci wa fuqahawul anam kuma shine faqihai na talakai abu abdullahi baban abdullahi ne muhammad bin idrisa shine muhammad dan idrisa bin abbas bin usman bin shafi'i bin sa'ibi bin ubaidu bin abdu bin yazidu bin hashim bin abdul mudallabi bin abdul manabi bin qusi bin kilabu bin marra bin ka'abu bin lawi bin galibi bin zihri bin maliku bin nararu bin kinana bin kuzaimatu bin mudrikatu bin ilyasa bin murarri bin nizari bin ma'ad bin adnana to fa ko ya fi malamin namu ne shi imamu malik bai dangana da annabi ba shi kuma shafi'i jinin annabi ne shi kuma to tunda almajirin malaminmu ne alhamdulillah almudalabihi bani mudallaba ne ya jima'u ma rasulullahi sallallahu alaihi sun haɗu da shi da annabi daga abdulmanabi ɗan kusi haka za nasabar hu haka nasabar imamu shafi'i yake arrabi'i wa gairihi almajirin sarrabi'i ne da wani ya dangana mana qala huwa ibnu amr rasulullahi shi dan ammun manzon Allah ne wa huwa mimman yahrimu alayhi sadaka da shafi ba ba yi sadaka dan sharifi ne min zawul qurba da Allah yake cewa qur'ani yace illa mawaddatan fil qurba to na ce ku yi riko da ban bar mun komai sai dai ku so min dangi na to shafi yana ciki eh kuma kaga wanda ya zama yana mazhabarsa riba kan riba ya yi riko da darajar da annabi ya faɗa ya kuma yi riko da mazhabarsa shi ya sa mazhabar shafin ai ƙarshen zamani yake ta janye mutane allazi lahum samun mafarurun fil kumusi duk kumusi na duniya shafi yana da rabo wa hum banu hashim wa banu mudallabi qala al-hafiz abubakar kadibi sami'tu al-qari aba aba aba tayyib dahir ibn abdullah tabari يقول الشافعي بن سائب الذي ينسب إليه الشافعي قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع shi wanda ake dangane shafi'in zuwa gare shi kakan nasa ya tadda annabi amma ya fara tasowa wa salama abuhu kakansa ya musulunta sahibu din babansa sahibu ya musulunta ranar yakin badar fa innahu kana sahibu rayatu bani hashim shine wanda yake rike da tutan bani hajin fa usirra aka riboto shi wa bada nafsuhu ya banki kansa summa aslama ya musulunta fa qila lahu kace lima lam tuslim qabla an yubda fada kai kafin ma fanshi banzan ka me yasa ka musulunta fa qala ya jama'a kunta ahramul mu'minina dama'an dan biyan ce ni bana so na haramta wa mu'minai tsammani na kayan ganima qala al-qari abu dayyibi qala baru ahli al-ilmi bin nasab al-shafi'i ana dangane shafi ibn amma rasulullahi sallallahu shi shafi dan amma manzon Allah ne wa ibn ammati kuma dan amiyar manzon Allah ne li'anna mudallibu amma rasulullahi wa shifa kaga ita shifa binta arqam yar arqam bunu hashim dan hashim dan abdul manabi ummu sahiba to ita ce mahaifiyar sahiba dan yazidu wa hiya uqutu abdul mudallabi bunu hashim wa ummu shafi'i sunan mahaifiyar shabi sunanta azadiya azadiya wa bil hadisi ana kiransa da azaddu al jursum al arabu azaddu sune jursumawa a larabawa wa qad ruwaya al hafiz abubakar kadibi al bagdadi bi sanadi an ibn abdul hakami qala lamma hamalat ummu shafi'i bihi yayin da mahaifiyar shafi'i ta ɗau cikin shafi'i ra'at ka annal mujtara karaka min fiha sai ta ga kaman tauraruwan mujtara ya fita daga kananta hatta in ƙara bi misra wannan tauraruwa bai fada ba sai da ya je birnin misra tana ɗaukan cikin shafi'i sai ta yi mafarki tauraruwan mujtara da ya tur ya fita ta misra tauraruwar ta je ta fada sai fada misra sun ma ya tafarraku fi sayar da bulidani kuma bayan ya fada hasken tauraruwan sai da ya cika duniya to wannan abin da mahaifiyarsa ta gani zikiru man shafi'i za ku je da shafi'i ya rayu wayi madi da himman shafi'i al'aliya fi hali zagariya halin kuruciya wasu babu da yarintan qala al-hafiz abubakar kadibi akbarna muhammad ibn ahmad ibn zarqi حدثنا أبو علي حسن بن محمد بن محمد بن شيطان الآد الفاني قدم للحج حدثنا نذر بن مكي ببلكة حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكيم قال قال لي محمد بن إدريس الشافعي شافعي ولدت بغزة an haife ni ne a Gaza sunan garin da aka haifi shafi sunansa Gaza sannatu ya'ani kamsina wa mi'ata hijira yana ɗari da hamsin wa humilat daga Gazzan aka ɗauke ni ilal makka aka kai ni makka wa ana ibn zannajani yana dan shekara biyu ba maka aka haife shi ba a gazza sai aka dauki shabiya aka kawo shi makka imamu maliku shi ma ba daga madina aka haife shi ba dauko shi aka aka kawo shi madina qala wa akbarni ghayruhu an shafi qala lam yakun li mal shafi yace ni ba ni da dukiya fa kunta da labal ilma bil hadathati ina yaro na ma yace neman ilimi nake azhab ila diwani sai na tafi gun diwani a suhiba minhu zuhur wa ziya idan naje dan abin da na gani sai na rubuta wa qala imam abu muhammad abdurrahman ibn abi hatim ar-razi fi kitabihi jama'ahu fi adab shafi'i yaji haddathana abi qala zamidu amr ibn sawad qala qala li shafi walitu bi aqallani wani ruwayan an ce an shafi an haife ya aqallani falamma ata alayya sannataini yayin da na kai shekara biyu hamalata ni ummi ila maka mahaifiyata ta dauke ni ta kawo ni maka wa kana na madani bi shay'ani min rami da kuma na yaro ni na son abu biyu fir rami ina so na koyi jifa wada labal ilimi ina son neman ilimi falid min rami to jiban ma dai nayi hannu yano hata kunta usiwa min asharatil ashara dan a goman goma na samu kaman daya wa sakata an ilimi amma ilimin kuma sai ya shiru bai ce komai ba faƙulu ya ce an ta wallahi bil ilimi akbar minka kira mai sai mutane suka ji da ilimin ma da ka samu har ya fi jifan ma ya ce a jifan dai a gwanayen harbin a kashi goma dai na samu ɗaya kuma ilimin ma dai a ilimin kuma na nema sai ya yi za ka ji ai abin da ka samu a ilimin har ya fi jifan yawa saboda kar ya yi kansa wa qala abdurrahman ibn abi hatim ya gaya mana wannan يجي أنا حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب أنا أجي أنا عبد الله بن وهب قال سمعت محمد بن إدريس يقول يجي ولدت في اليمن yace an haife ni to dai maganar haihuwar tasu tana da yawa shi ma za mu takaita ba zai yi a kawo da yawa ba imam al-hafiz ya faɗa abul fidai isma'ilu yace zancen dai da ya fi shahara gaskiya an haifi wato an haifi imam shafi a gazza gazza din nan shine maganan da malamai suka tafi a kai amma wa amma zamanin maulidi fa bi sunnatu kamsa wa miyata ashijira yana da dubu da shekara shekara ɗari da hamsin aka haifi shafi'i wa huwa amal ladhi malamai suna cewa shekaran da Abu Hanifa ya wafati amma ba haka bane sun makila wuli da biyo man ladhi to ba fi Abu Hanifa wannan maganan wala ya kadu ya siyu haza ba haka bane wani tasar saboto jidin ba zai yoyu a ce ran da abu hanifa zai bar duniya aka haifi shafi ba ai abu hanifa malamin sa ne ai wa ma zakur ba'aru jahalat min al mushgibina wanda suke faɗan wannan jahilan malamai ne min anna shafi makata hamla har malamai suna cewa wai shafi ya zauna a cikin mahaifiyarsa arba sinina shekara hudu hatta taufa abu hanifa sai da abu hanifa ya wafati au annahu yawma wulida shafi taufa abu hanifa ko kuma ran da aka haifi shafi a ran nan abu hanifa ran da abu hanifa ya rasu aka haifi shafi fa kalamun saqihu wannan maganan yana da dama walai da bi sahihin ba gaskiya bane وقد كان شافعي من أكثر الناس تعليما شي شافعي المجر أبو حنيفة ينا جرم من أبو حنيفة رحمه الله ورضي عنهما أبو حنيفة ده شافعي الله يرده قال ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا بيا من يتي وان دي من حديث أبو بشر ني دان أحمد دان أحمد الدولابي أتبركن مكة ينا بعد حديثي ga abu muka dan idris alwaraku alhumaidi yace akbarni humaid an shabi kala kunta yatiman shabi yace ni dai maraya ne ina gaban uwata walam yakun ma'aha ma tudi muallimu ba ta samu abin da ana so a bada shafi in gun malami amma abin da za a samu a bada hi makarantar ma rasawa akai wa kana almuallimu qarradiya min ummi an akalabahu idza qama shi malamin yace to na yarda a kawo yaron mana a hankali a hankali in ya girma dan abin da za a bayar nan sadaka to ko yaron a hankali ya samu ba sai ya dinga bayarwa ba tunda ba abin da za a bayar muna karatu tare da shi a dai kawo shi a hankali Allah ya hore masa inda abin da ya kamata za a yi ai zai bayar da kansa shi malamin ya yarda da haka mm idza qama falamma katamtul qur'ani yayin da na sauke qur'ani da katul masjid sai ne ga masallaci wa kunta ajalisul ulama wa nake zama da malamai fa abad alhadisi nake haddace hadisi au matsalatu ko matsala wa kana manzilina bi makka ni a inda nake zama a makka bi shibil kiba nan layin nan na haifa wa kunta anzuru ila azamin yaluhu kuma ina zaune a layin idan naga karfata na wato saniya ko na raƙumi yana kyalli a bola kadibe shabi yace sai dauki wannan karfatan fa kutuwa fil hadisi sai je rubuta hadisi da shi auna matsala ko matsala wa kana lahu jirratan qadima ina da wani babban burgami fa idza imtala al-azamu tara fi jirrati idan na cika sai in je in tara ajiye wanda yake son rubutaccen abu yazo sai in sayar masa da wannan nake samun kuɗi in ka zo kana son hadisi ka za rubuce to ga zo ka sayar da haka nake dan samun wani abu wa qala abubakar bin kadimi أخبرنا أحمد بن علي بن عبد الله الدبري حدثنا أحمد بن عبد الله الكرر على معدل حدثنا علي بن محمد بن سعد حدثنا أحمد بن إبراهيم الدائي على كدو عن إسماعيل بن يحيى يعني المدني قال سمعت شافي يقول شافي يتي حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنين yace dan shekara bakwai na haddace Qur'ani izo 60 wa bizul muwadda na haddace muwadda na Imam Malik wa ana ibnu ahira sinina ina dan shekara goma eh ya haddace mu wadda dan shekara goma qur'ani dan shekara bakwai ka san anan za a yi ta yawa sannan kuma kadibi ya rawaito yace an shafi annahu qala aquntu budun al-arabi na zauna cikin larabawa irin zinatan shekara ahirin akaza ash'aruwa da bani da aiki sai rike waƙe-waƙen larabawa da lugga wa bintul qur'ana na haddace qur'ani ba ma alimtu annaha marrabi harwin illa wa qad alimtu ma'ana bi duk arabi na qur'ani in zan fice ta kansa sai na gane ma'anansa wal muradu ma kala harfaini kudin harafi biyu ne a qur'ani ban sani ba daya shine da saha wal akaru nasiyar rawi dayan wani hadisi ne wanda ya rubuta kudin na manta a qur'ani da saha ne ban gane ma'anansa ba sai da na tambaya kuma na biyu wani hadisi ne na rubuta na manta wanda na rubuta a gunsa banda wannan abun guda biyu ya ce tun da nake ne a duniya ban taba manta abu ba in ma na manta wannan biyun ne kur ibn kasir ya ce ba hadhihi himmatul aliya wannan himma ne madaukaki mimman ya haɓa kitabu wa sunna wanda ya haddace qur'ani da hadisai wa lahu min al-umri ayar sanina dai ya kara goma faradiyallahu anhu wa yaqalu ana ta innal qabilata alladhi rawa ilayhim shabi kabilar da shabi yake tare da ana kiransa da huzailu wa hum absaul arabi sune suka fi fasaha a larabawa to sannan kuma malamin ya mana hadisi yana ba mu ƙara yace qara shabi ash'aru shi shabi ya karanta waƙe waƙen huzailu ya haddace sun maƙala da yace la tubir bi hadha ahlal hadith fa innahum la yamiluna hadha yace wannan waƙe waƙen naka ka daina kawo malaman hadisi ba za su yarda da wannan ba musabu ya gaya mana kana shafi'i ya sumuru ma abi min awwal layli yaje shafi yaje yana da wanda suke fira da baban mu a farkon dare a ga yanzu har ya waye gari ana fira da shafi gari yake wayewa wala ya nama ni hi da baban zan suna fira na ilimi yace gari da waye ba sa barci wa kana shafi bi ibtida'i amrihi amma a farkon lamarin sa shi shafi ya dalabu shi'ira shafi yana neman waka ne wa ayyamin nasa da tarihi wal adabu da ladabi suma kaza fiqhu ba'du bayan nan shafi sai bari ya koma neman fiqhu qala yace wa kana sababa kaza fil fiqhu abin da yasa shafi ya rike fiqhu annahu kana yasiru yawman ala dabat wata rana yana tafiya akan dabba wa kalahu katimun li abi a bayansa akwai wani marubucin babansa fata masala shafi bi baiti hirin sai shafi ya rera wani baiti na waka fa qara'ahu katibu abi bi saudi yace wannan marubucin littafin baban na sai rayyaran kwashi kaina sun makala yace misluka idza bi maru yanzu mutum misalin ka zai tafiye da mutuncin shi misala za yanzu kaman kai ya kamata ka dinga waka aina anta min fiqi kabar waka kai ka nemi fiqi fa hadha hu zalika yace wannan yene sanadiyar da na bar waƙe waƙe na koma fiqi faqadasa faqasada limajalisata zanji sai shafi ya je majalisan zanji muslim dan Khalidu mai bada fatawa a Makka sun makaddama alaina falazima Malik ibn Anas daga nan kuma sai a gabatar da ni na zalimci Imam Malik dan Anas qala ibn Abi Adam yace hadathana Rabi ibn Sulaiman al-Muradi qala sami'tu al-Humaydi yaqulu sami'tu zanji ibn Khalid ya'ani Muslim ibn Khalid az-Zanji Shaykh Shabi wa Imam Ahl al-Makkah wa muftiha يقول للشافعي أبتي يا أبا عبد الله ya baban abdullahi ka bada fatawa mana faqad wallahi ana laka an lokaci yayi ka bada fatawa huwa ibnu kamsa ayra sanatan yana dan shekara 15 aka tara ka zo aka je da shafi ya bada fatawa wa qala ibnu abi hadan wa akbarani abu muhammad ibnu abi shafi'i ibnu binti shafi'i fi ma kataba ilayya qala sami'tu aba abdullahi yani al jarudi أو أمي أو أبي أو كلهم أم مسلم بن خالد أنه قال للشافعي وهو ابن ثمان عشر سنة أبتي يا أبا عبد الله فقد آن لك أن تبتي yace abi abdullahi ka bada fatawa lokaci ya kai a gare ka a yanzu a matsayinka ka bada fatawa to shafi ya bada fara bada fatawa yana ɗan shekara goma sha biyar rihilatul ilmiya za ku ji yadda shafi ya fito neman ilimi kuma كان رهلته فتنسى على ما بها من المشاق في سبيل تلقى العلم عند جابي يبار دوكن علم ديدان العلماء يدن غبن malamai حيث يكون تلاقي بين ورد العلم والعلماء inda yake gangaro neman ilimi da malamai waya zulu tabaharu yanda shafi ya zama tabahuri ya zama kogi a ilimi faliza nara imamu shafi yana hajju haza yana bada wannan tsari a sabil wa awwalu rihlati farkon tafiyansa kana ila madina shafi madina ya fara zuwa lamma sami al-imam yayin da ya ji labarin maliki fa sami al-muwadda ya ji muwadda ba fi zahu ya haddace wala ke imamu malik shafi ya tada imamu malik ikraman ya girmama maliki wa ijlala hatta innahu ajalaza wa majalis ya kai sai da maliki ya kai abana dan da yake zama kan buzunsa wani sai sai zai zauna da shafi ya ce zo ka zauna anan wa kallahu an yaqra ya lazamta masa yace ka karanta muwadda alan nasi maliki sai ya koma gefe ya ce yaro karanta musu mu wadda su jinda maliki akan buzunsa yake zaunar da shafi ya ce karanta mu wadda su ji wai miluhu alim yana ba su shifta fa kama haka zarai fa inda imam malik samani ya ya zauna a zamansa na bako wata takwas ya gun maliki amma da ya je malamai sun faɗa sati ma ya haddace mu waɗan eh sati ɗaya da aka biya masa ya gobe jibi ya ce ba ya haddace ce mu wadan malike ya karbi mu wadan ya rike ce da karanta yana karantawa hi malike yana duba littafi kwanan su uku da maliki babu ya sauke ko harafi ba shi gyaran sa malike ce tayi gabar gurin almajiran tan zo nan kan kujeran nan ka zauna malike zauna da iya kan shimfidan sa in an zo karanta mu wada ya ce karanta musu ku bude littafin kowa sai ya bude ya ce to yake nan wani hadisi ne kaza ya ce yaro ja musu aka eh sai nema hadisin yana ja yana ba da shifta yana ja hi maliki yana kallo haka ake to kun je da yadda Allah ya bashi ilimi sannan bayan nan ha ila yau kana min adat yana daga wato al'adan mutanen Misra an ya tawajjahu ila Madina sau da yawa mutanen Misra idan sun zo Madina ba da ada da fadilatul hajji idan mutanen misra sun gama aikin haji sai su je madina li salati fi masjidar nabi sallallahu alaihi wasallam wal ismail muwadda ala imam mali in sun gama su mutanen madina idan an gama aikin haji mutanen misra sun je ziyaran annabi madina to sun gama ziyara ba za su ba su ce to tunda mun gama ziyara to mu je kuma sauraron mu wadda haka ake zamanin malikin ka gama ziyara zama za ka yi masallacin annabi kwana ɗaya biyu kana sauraron mu wadda amma ba wani littafi mu wadda za a karanta to mutanen misra sun zo sauraron mu wadda kala shafi'i sai shafi'i fa amalatul mu wadda alaihim hibzan shafi'i yana ba su shiftar mu waddan suna haddacewa minhum daga ciki akwai abdullahi bin abdul hakam akwai ashabu bin qasim akwai rabi'i wa sabu annahu zakara laysu bin sa'ad thumma qadima ba'da zalika alal iraqi sai mutanen iraqi suka zo masallacin za su yi sallah fi wazairin nabiyin suka ziyarci annabi qala shabi yace fara'aitu bainal qabri wal munbari fatan jamilul wajhi a tsakanin kabarin annabi da mambarin annabi shafi ya ce na ga wani yaro mai kyakkyawan fuska shi shafi'in ne ya gani mutanen maka sun koma ‘yan madina sun zo shafi yana karanta musu muwadda to shafi tsakanin mumbari da kabarin ya ce sai na ga wani mutum mai kyakkyawan fuska naziru siyabi na ga tubabinsa ta ce hasan salati gayi da kyakkyawan sallah fa wasamtu bihi khairan sai na kyalla ido na ga yace duk inda mutumin nan yake ba mutumin wasa bane fa sa'alatu wa an ismi bayan ya gama sallah sai shafi ya lallaba yace bawan Allah da Allah daga ina kake eh fa aka bar ya bani labari yace wasa alfin da bai an baladi ne ce to kai a wannan gari kake mana kala yace ni yace al-iraq wa iraki nake shafi'i ne ya ga wani mutum wanda bai taba ga irinsa ba tsakanin mumbarin da rauran annabi ya ce malam alaga ta malam waye sunan ka wani kai na kake ce a iraki nake kala shafi'i ya ce kulta ya ce ayi iraki a wani iraki kala ya ce a irayin a ina ya ce a kufa nake fa kulta ya ce fi alimin biya a kufa din don Allah akwai malamai wal mutakallamu fi nafsi kitabullahi azza wa jalla akwai masu magana akan sanin littafin Allah wal mufati akwai masu bada fatawa a kufa bi akbar rasul sallallahu alaihi wasallam kana da yace muhammad ibn hazan yace gaskiya mun je da kai kufa akwai malam muhammad dan hasan akwai abu yusufa sai ba abu hanifa wayannan almajiran abu hanifa ne manya manya kuma aminan sa ne wayannan suna birnin kufa kana shabi yace fa qult wa mace azamtu ta zanuna yaushe ne za ku yi niyya ku koma can iraki kala da yace gada da gadan gobe ma mun Allah ya dan dai mun tayi gobe za mu koma Iraki inda in tijar li fajr in dai alfajr ya keto to za mu koma garin mu fa addu ila malik sai shafi ya koma gun maliki dan gaba ɗaya ilimin da yake gun malikin ya kwashi fa kullu yace karkare da mimma ka fi dalabul ilimi yace alaga fita malam na fito ne daga maka dama neman ilimi digar istizanin ajuz yanzu iya tawo bata min izini ba zan koma gida iyata zai canza makaranta ne fa ya gama da makarantar madina zai canza ya ce to zan je ga tsohuwa ta kaga na dan dade ba izinin ta nazo fa udi ilaiha zan koma gunta aw rahala fi dalab aw rahala fi dalab sai sai malike ce akwai dai zaka je karin neman ilimi za ka je bin iya taka ne ko kuma wani ilimin za ka karo in ji malake ce ko din ilimi za ka je ka karo to ala ya ce da yake nan gada da gadan yau za ka tafi ya ce gada da gadan washe garin gobe inda in in dai alfajir yake to gobe ala gaba ta malam zan tafi ya ce to Allah ya kai fatu ila mali na kuma gurin maliki fa kullu ya ce kada ka rajin min maka fi da labar ilimi ya hau baya na koma fa uri ilaya yace to yake na fa kana ni yace al ilmu sai malikin yace masa na da yace ko dai neman ilimi kana yace al ilmu fa'idatu yarju mina ila a'idatu yace fa'ida ne da zai komo zuwa ga inda zai komo alam ta alam bi annal malaikatu tarau ajin hadi li dalibal ilmi diran bima ya dalu yace a abinda nake so da kai in ka bar nan ba koma gun mahaifiyarka ba kaje neman ilimi ai neman ilimi idan ka je mala'iku baka ga suna inuwa ga mai neman ilimi ba karka ce gida za ka koma in ka bar nan na fi so ka je neman ilimi ka je neman ilimi shi kuma dama neman ilimin zai je kalan shabi imam shabi sai ya shiru falama azamta ala safar yayin da nayi niyya zan zan fita da asuba da wani malika bai sa min akidan sai maliki ya ce zo alfijir yayi aka yi sallah asuba sai maliki ya dauki tukun kwano ɗaya bayi wa sa'in min shayar da kwano ɗaya na alkama wa sa'in min tamrin da kwano ɗaya na dibino wa fiqayin mayin aka cika masa sulkensa da ruwa falan ma kana sahur yayin da sahur yayi wan fajar alfajir alfajir yayi hamala ba'ada da wata sai shafi ya dauki tawadarsa wa sa'ir ma'i da dan kayan rubutunsa mai shin ilal baqi malike ce bane da kaka mana malike da kan shafi zuwa baqi'a fasaha eh bi ulwi sauti ya daga muryansa man ma'ahu karayilati ila al-kufa yace ina masu tafiya zuwa ga kufa suka ce ga hina sai malike ce to ku tafi min da yaro na faga bala ne fa kulga yace lam taktari wala shi amaka wala shi ma yace babu wani abu tsakanina da kai sai alkhairi na ma izini yanzu anan ka fita yace kai kufa aka nuna masa abin da yake zuciyarsa fa kala yace bala ma in sarafa yayin da muka waye gari bari hatun waye gari inda ba da salatul isha al-akhir idza qara alayya baba aka kofa ba fa karatu ilai muka fita fa azabtu abdurrahman ibn qasim misri muka je da abdurrahman dan qasim misri fa sa'alni qubulul hadiyati ya tambaye ni karban hadiya fa kabaltu ana karba fa da ba ila surrati fi amiyati misqalan na ba wani jaka na wanda jakan akwai dinari 100 wa kada atenaka bi nafi waj'ala nafsin li iyali yace rabin naka ne rabin na iyali na wa ba da arba da iri ne yau da suka bar madina ba a je kuba ba sai bayan kwana ashirin da biyar wasan rakib da hajjil iraq sannan ilal kuba a tafiyar kafa ne bayan kwana ashirin da biyar daga madina suka isa kufa su shafi'i wa hunaka ita mal bi imamai ne anan ne ya je game da limaman guda biyu abi yusufa da muhammadu wa salabai ne shafi'i wa bainahuma muhaddasatu ومناظرة علمية لا يسال مقام لذكر تفاصيلها to amma za mu dan kamo kaɗan a nan eh wannan malaman guda biyu da shafi ya zauna kwana kaɗan babu ya kwahe ilimin nasu wa raba ƙadaru daga baya su ma sun zama almajiransa amma fa sai da ta ɓaci ba haka kurin suka zama almajiran nasa ba eh dalili haruna rashid ɗin sai ya fi girmama shafi a kansu to da shafi haruna rashid ya fi girmama shi duk abin da suka fito haruna rashid sai zai ba imamu shafi da abin da kawo sai haruna rashid ya zai ba shi to yi kenan daga nan yana higa yana fita sai suka tambaye ga abin da ya faru a tsakanin idan mun fita muka yi sallah kuma sai mu ɗoro mu ƙarasa bayanin nasa to ya ta da aba yusufa yaƙubu an samu ruwaya daga abdullahi dan muhammad al-alawi lama jiya bi muhammad bin idris shafi'i to an zo da yayin da aka zo da Muhammad dan Idrisa Shabi wa udkilal Iraq ala bagalatihi yayi ga Iraki da alfadaran sa ya shiga wa lay talaisani mudabakun yana da wani dara haka wa bi rijlaihi na alal hadidi kafansa ya sa takalmin karfe saboda taka malamai Shafi da takalmin karfe ya shiga Iraki eh wa kana min ashabi Abdullah ibn Hasan bana Ali bana Hassan bana Ali wa alayhi wa wani kila ala Rashid aka yi da ibn Haruna Rashid bayan fa ya gama ilimin babu kwana kaɗan ma suka yi da malaman ya gama sanin su fasa alahu an qur'ani aka tambaye ibn Haruna Rashid ya qur'ani ya ce mun san shi wa sunnatan nabawiyya sunnan annabi ya ce shafi ya ce ai mun gama da shi wa an shiri waka fa ya ce a dama da shi na taso ma har na bar wal arabi larabci ba nahu balaga ya ce yare na ne ba wani wahala wai yamal arabi yace ta kwanakan laraba tarihi dama shi na karanta ba ma na laraba ayyamal arabun uraba na karanta walil ahkami yace hukumce hukumce yace na san su wajibu likita ne yace ni wan nujumi ilmin taurari wa yace na san su huwa ya takallamu fi ayi muhammad daqiqi yace duk wani abu mai zurfi da aka sani a tambaye ni wazini tabi kuma zan bada abin da tunani mai kyau wani lahaka ya ce tunani mai kyau wa labazin raƙiƙi da labazi mai sanyawa fa za da minhu rashidu ta ajibin haruna rashidu ya ƙara mamaki fa wa'azahu ya masa wa'azi fa abu laga fil mau'izati fa amara lahu bi ja'izatin fa aba ayyu yace ga hadiya irin namu na sarakuna yace ba inda bukata wa garaja muhammad bin yaquba wa kana abu yusuf alqanil qudat sai wayannan malaman suka ce kai yaron nan mun dan biya masa karatu ga ya fi mu ya kamata fa mu rubuta wasu amsoshi na ilimin da hi ba shi da shi da Muhammad suka fita fajarra da iri ne matsalatan aka zo gaban haruna da aka ce in yayi sai shafi ya amsa wannan tambaya guda ashirin eh kaji malami malamin sa ne dole abin ya zama haka ma ma hadasa ashabul hadas tare da fa da kana biya ala shafi aka yi gogun shafi fa ma qara'a kala yace wa man adaka sai aka aika wa haruna da yana zaune sai aka aika wa shafi aka ce mai martaba da Allah wannan wasu tambayoyi ne dan gagari mutane aka ce da Allah wannan almajirin ya amsa aka ce shafi ga wasu tambayoyi guda ashirin an kawo karanta da ya karanta shafin ya gani ya gani ya haka ya ajiye duk ashirin nan sai shafin ya ce man haɗa ka hazil masaila wa ya baka wannan matsalolin shi almajirin ma mai gani har hanji ne ya ce man ahabba tafsirwa wanda yake son sanin fassararsa ne sai ya ɓoye malaman wanda yake son ya san fassarar wa'annan su suka yau tsala yake mutane ta mu'allim mai shishigi ne dan ta'annaci ya tambaya don ko ya ƙaru fasakata sai yi almajirin ya yi shiru ƙala ya zai haza min muhammadu bin yaquba yace wannan tambayar muhammadu ne muhammadu ne da muhammadu bin yusufa da yaquba su suka rawaito wannan in ma ba ka gaya min ba na san masu su a maganar na gane su waye ne kana fa na zarafi ya shafi shafi ya duba yake to yake nan tunda yake haka ya bude ya gani ya gani ya karanta su sai ya haddace sai ya ce mai martaba mun haddace shi eh sai ka kirawo su a gaban sa fassara maka su fa na zarafi ya shafi wa hafiza ya duba babu ya haddace wai ba sai an sake duba takardar ba an gama da wannan wa qama فدخل على رشيد فأخبره يقول هارون رشيد أخبار الأباري وقرأه الدراج فبعث إليهما فأرد هارون رشيد أجان يوم محمد da yaquba duk zo suka zo yace wannan amsar naku ne tambayar ku kuka yin ji wannan malamin haka ne yace to ya ya yace a ga takardan ku ya amsa yace ku rike ya ce ya haddace ya haddace yace ya haddace shi ne abin da yanzu shi ne wannan ruwayin bai faɗa ba ya ce akwai maganganu da yawa amma dai mun tsallake wasu wasu alahu ma aka tambaye su an da raji fa ta rafa faƙalar rashid li shafi sai haruna rashid ya ce da shafi fasara zalika fasalan fasalan sai ka fasara shi muji faƙala ya ce ya amirul mu'minina ya sarkin mu'mini awwalin matsalatin farkon matsala da aka tambaye ni sa'alani an rujulin abaqalahu abdu mutum ne bawansa ya gudu faƙala ya ce da ni a tambayansa huwa hurrun ɗa ne in ɗama adda aman hata a jidawo in dai ya ciyar da bawan abinci har ya same to bawan ɗa ne shi ne tambayansa na farko ala gafata malam ya ce to aka ce amsa fa ya ce aljawabu wannan bawan nasa an yi hibba huli waladihi ya ba wa ɗansa kyauta waya a kulu ya ci kyauti ya ci abinci a gidan ɗan sun mai raju bi ma daga baya koma ya karga kayansa to ɗa ne kun tambayansa na farko saura sha tara wasu alani an tambaye ni anin rajulaini ga mazaje guda biyu kana fauka sadai suna saman soro wa kana suna saman soro faƙama a haduhuma ɗayan da ya tayi fasa kaɗa da ya faɗi fa mata ya mutu fa wuri mat alal akar imratu ɗayan ya faɗi ya mutu ɗayan kuma an ce matarsa ta zama haramun gare shi aljawabu ya ce amsa inna imratul hayyi shi wannan rayayyen kanan ummatul rajuli shi rayayyen nan da aka gani shi matar rayayyen baiwa ne na wannan wanda ya faɗo ɗin baiwar wanda ya faɗo ɗin ne wa kana zauju bara warasatihi tun da ya faɗi za a ƙwace baiwar a hannunsa a ba magada su su biyu suna son soro ɗayan da ya faɗo ya mutu shi wanda bai mutu ba rayayyan matarsa baiwar wanda ta mutu ce saboda haka ta koma hannun magada matarsa ta haramta gare shi shi ya ba da wannan amsa aka yi shiru malaman suna ji wasu alani ya ce sun ƙara tambaya na an rajulaini ga mazaje guda biyu kaɗa ba imra'atan sun nemi mace ɗaya fahalat li ahadihima wa lam tuhilli lil akharu ita matar ta halatta ga ɗayan ta haramtu ga ɗayan ko min gairi makaruhin ba tare da karancewa an kai da mutum ku nemi mace in ya halatta ga ɗayan ɗayan sai dai a ce an karanta masa to ɗayan ta halatta gare shi ɗayan ta haramta gare shi ba kuma makaruhi ba ne sai aka ce to me amsa yake aljaba inna ahadin rajulain ɗayan mazajen nan guda biyu lahu arba'ata ne sosan ɗaya matarsa hudu in ji shafi'i fara matsala da kama zai ta ya za a yi aure ta biyar wala akaru shi ɗayan lam yakun lahu imratun ba shi da mamaci fa lallahu bil kidabati wan nikah ya halatta ya nema ya aura su biyu suka nemi mace ta haramta ga ɗayan mai mace hudu wannan ɗayan ya halatta ya aura yace wasu alani an tambaye ni an rajulin zaba shatin fi manzilihi mutum ne a gidansa ya danne akuya yanka sun maka rajul ya hajjin ya fito ko giri ko na abu zai nema na gyare gyare faraja yana dawowa gidan wa kada haramat alai shatu wannan akuyan ya zama haramun gare shi ba zai ci ba fa qala li ali tunda ya zama haramun gare shi sai ya ce da iyalansa kulu fa kada haramtu alayya ku ci akuyan nan ya haramta gare ni قال أهل سي يا لن ناس سكتي ونان قد حرمت علينا أيضا مو ما يحرمت غريم mutum ne daga yanka akuya ya bismillah ya yanka ya bari ya yanka akuya ya bari da ya fito wani biyan bukatar sai dawo akuyan ta haramta a gare shi ya ce da iyalansa ku ci ni haramun ne suka ce mu ma ya haramta gare mu wai me ya farar da haka ya da kurin aka ce to kawo amsan wannan faƙalar shafi'i imamu shafi'i ya ce inna rajula shi wannan mutumin da ya yanka akuya kana mushrikan wasaniyan mushriki ne mai bautan gunki fa zahaba shatan sai yanka akuya wa ka rajul yajatan da ya bata bukata kafin ya dawo fa aslama sai musulunta faraja da ya ga wa kada kila li ali sai ce aka ce da iyalansa kafin ya dawo gida shi da ya bata can ya musulunta sai aka zo aka rada iyalan aka ce mijinku ya musulunta inna abakum kada aslama babanku ya musulunta su ma suka musulunta faharamat alal kulli shi ba zai ci ba su ma ba za su ci ba shabi ya ba da wannan amsa eh wasu alani an tambaye ni an imra'atan tazawwajat fi shahri wahidin salasata azwajin mace ɗaya ne a wata ɗaya ta auri miji uku wata ɗaya kullu zalika halalun kuma ya ta halatta ga kowace aka ce ba da amsa kaje kai malamai a wata ɗaya mace ta wurin mazaje uku kuma ta halatta ga kowace sun tambaye ni wannan ji shafi aljawabu shafi ya ce ina haza da mar'ati wannan matan ɗalaka ha zaujuwa ai mijinta ne ya sake ta wahiya hamilatan tana da ciki kowane dad ba da ayar ayyamin bayan kwana goma ta haifar da ɗa an sake ta da kwana goma ta haifa ɗa kaga idan wancan ya ƙare an fita daga miji ɗaya saura miji biyu haka ne ko yawwa sai ta haifar bayan kwana goma yawwa sannan to in ta haifar wasa ka dana na iddatu idan ta ya kare sun maka daba harajilin akaran wani mutum ya zo ya neme ta da aure da ya aure ta fakala atminu qalla an yadkhula ka abun yayi dukuli kuma ya kwace kayanta ya mata zobe nan ma tun da ya mata zobe wa ma alaiha iddatin ba wani idda tare da ita tunda bai sadu da ita ba summa kadaba harajulun salisu fa da kala na uku ya nema ya aura ya sadu da ita wata daya miji uku faqad tazawwaja salasata azwajin tawuri mazaje guda uku halalan fi sharin wahidan kuma a wata guda ɗaya yace wasu alani an tambaye ni an rajulin hurimat alai imra'atu sunnat mutum ne aka haramta masa matarsa shekara guda sun mahallallahu min gairi halabin wala ɗalaƙin nan gaba kuma ta halatta a gare ba tare da rantsuwa ba ba tare da shika ba ba tare da idda ba kuma aka ce matarsa ce shekara guda ka haramta masa matar kuma kurin daga ba aka ce kai matarsa ce ta halatta a gare shi ba wani rantse-rantse suka yi ba ba wani shika ba ba kuma alajawabu imamu shafi ya ce inda zalika rajul wannan mutumin wal mar'atu da matan kana bil haji ai aikin haji suka je dauka sun dau harami ne sun je aikin haji wa huma muhrimani suna sanye da harami wa ba ta umalaji sai aikin hajjin ya kubace musu falan ya zal imra'atu alai haramun tunda aikin hajji ya kubace musu matansa ba za ta gushe ba tana harami a gare shi falama da kana suna nan da haramin falama kana amur muqbilu shekara mai zuwa da suka yi aikin hajji ya warware haramin halalau imra'atu matarsa ta halaka gare shi wata alani an tambaye ni an yi ra'ataini mataye ne guda biyu laƙiyata gulamaini sai zai gamu da yara maza guda biyu faƙalata su biyun duk matan suka ce marhaban ya ibnaina maraba da ku ya ƴaƴanmu wa bunai zaujina ƴaƴan yawwa matayenmu wa huma zaujani kuma su bi ma'aura ya wannan amsa aljawabu yace innal imra'ataini matayen nan guda biyu kana lahuma waladaini ai matan guda biyu kowanne suna da ƴaƴa fatazawwaja kullu wahidatin minhuma bi ibni sahibiha wannan matar ɗanta ta auri ƴar wannan fa kana ibnaihima in ka kula ai kaga da yarinyar da ɗan ‘ya'yansu ne tunda ita tana da ɗa ita tana da ‘ya sannan kuma ibne zauje ma ma'aura ne mijin ‘yarsa ce ita kuma matar ɗanta ne haka ne ko sannan kuma wa bunayhi ma kuma ‘ya'yansu ne ‘ya'yar wannan ne ‘ya'yan wannan yanzu ‘yarka idan ɗanka ya auri ya sai wannan ‘yar ‘yarka ce yawwa sannan kuma ke ma ‘yarki da ta auri miji mijin ‘yarki ya yi ɗanki ne sai jabi ya warware masa wannan magana guda biyu wasu alani an rajulai ne shari ba kamara mazaje guda biyu sun sha giya fa wajaba ala ahadihi mala haddu ɗayan haddi ya zama wajibi a kansa walam yajib alal akar ɗayan bai zama wajibi ba wakilahuma muslimani dukkaninsu musulmai ne aka ce ka bada amsa mutane biyu sun sha giya ɗayan haddi ya zama wajibi ɗayan bai zama wajibi aljawab inna ahaduhuma kana bali shafi yace ɗayan baligi ne fa wajaba alaihi haddu ya wajaba a masa haddi wal akhar ɗayan kana sabiyan yaro ne lam yablugul hulma bai kai matsayin balaga ba kuma fasara da bil kamar ya juye giyan ma ya zama tuwo fa kala sariri ya ci tuwo wala hadda alaihi babu haddi gare shi wasu alani sun tambaye ni an makaluki na akwai wasu ababen halitta na ubangiji sajadu li gairin lahi sun yi sujada ga abin da ba Allah ba fi fili amma da aka tambaye su ne aikin nan naku suka ce mu dina lillahi mu Allah muka yi wa biyayya aljawabu sai shafi ya ce zalika innahu mala'ikatu sajadu li adam alaihi salam wani ai ba wani abu bane mala'iku ne suka yi sujada ga annaba adamu ai wa zalani an tambaye ni an rajulin qala li waladihi mutumin da yace da ɗansa in mitu falaka min irsi alhun diramin idan na mutu a gado na kana da dirhami dubu walau kunta ibna ammi amma da ka zama dan ammina la kunta tanalu min irsi ayarata alafin dirhamin da dirhami dubu goma za ka samu in na mutu kana da dinari dubu haka mutum ya gaya ɗansa amma da ka zama ɗan amina ne to dirhami dubu goma za ka samu kaga kuma shi ɗan ammi ana maganan ɗaya wa yake ta ɗan ammi to amma da jawabu shafi ya ce inna lirrajuli shi wannan mutumin da ya faɗa haka in ji shafi'i ya ce bari mu gaya ma ya ce salafina alwin dirhamin ya mallaki dirhami dubu talatin ne walau samaniyata wa iruna ibnata yana da ‘ya'ya mata ahirin da takwas, wal ibnu yana da ɗa guda ɗaya, ‘ya'yansa mata ahirin da takwas yana da ɗansa ɗaya, falil ibni abin da za a ba ɗan nan nasa, alhun diramin dirami dubu za a ba shi, kun ji ko? Wali ibnati alhun diramin. sannan yawa alwin dirhamin walil ibnati yawa alfa dirhamin a yamantawa ne ya ce da ɗansa kana da dirhami dubu biyu amma da ka zama ɗan amina za a baka dirhami dubu nawa ya ce ne dubu goma ya ce to yi ne wannan mutumin yana da dirhami dubu talatin yana da ‘yan mata a hirin da takwas kowace aka ba su dirhami dubu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya shi wannan ɗan nasa aka ba shi dubu biyu tun da kaga ya musu liz zakari haka ne wasu alani sai suka ƙara tambaya na an rajulin a kaza ƙadahan liya hiriba fashariba ba'aruhu halalan wa harama alayhi baqi fil ina'i mutum ne ya ɗauki ruwa ya sha rabin ruwan zai gama sha ya ya rabi rabin da ya halan ne amma rabin ruwan kuma sai ya juya ya zama haram a gare shi to ni da ni ne aka tambaya sai in ce ko mutum ne yake yin ruwa a zuciyarsa da ya kudure ya ce giya ne sauran ya zama haram to ai ba nan bane kaga za ka yi tunani ba na hanci dubu haka da ya sha rabi to rabin kuma sai zama haram a gare shi aljawabu mai amsa yace innahu shariba ba'ruhu yace lokacin da ya rabin ruwan warahaba fil baqi fa sai abu ya zo rabin ya fada eh hata galabar dan mu har ruwan ya jirkita har jinin ya jirkita ruwan farama farama alaihi al baqi saboda haka ragowan ya zama haram ya ya rabi halal rabi ya zama haram wasu alani an tambaye ni am imra'at ga wata mace ne ad'at anna zawjuha ma qarabaha munzu tazawwaja biya mace ta tace ita tunda mijin nan ya aure ta bai kusance ta ba wa annaha bakarun kama kuliqat tana nan budurwa kamar yadda Allah ya yi ta sai aka ce da shafi'i sai ka ba da wannan amsar aljawabu shafi ya ce yadda za a yi in alƙabilata a ji a nemi ungozoma tumaru an tuhumi da bi bailata a ce da ungozoma ta sa mata ƙwai fa in gabat idan ƙwan ya higa jikinta bai ya kazi batan ƙarya take wa in lam ta gib idan ƙwan bai higa ba fasa da ƙadda a waha sai a gaggata ta ba mutum za a nema ya je to kai ka ji shafi in gozoma za a nema wasu alani an rajulin an tambaye ni dangane da wani mutum eh mutum ne da ba ila imra'ati qaisan makatuman mutum ne duba jaka a cike da wani abu sai ba matarsa faƙala la yace an ta daliku in fatatuhu idan kin bude jakan nan kin zazzage abin cikin jakan to ke sakakkiya ce au ba ta tuhu idan kin sa reza ko aska kin tsaga jakan abin cikin jakan ya zube ke sakakkiya ce wa anta dalibun in lam tabrigi abin da yake jakan kuma idan baki zubar ma ma ke sakakkiya ce in kin bude bakin jakan abin da yake cikin jakan nan ya zube ke sakakkiya ce idan kin sa wuka kin tsaga ya zube ke sakakkiya idan baki zubar da abin cikin jakan ba kuma ke sakakkiya ce aljawabu shafi ya ce ya ce wannan amsar mai sauki ne ji shafi ya ce inda alƙaisi fi nirwin jakan gihiri ne ayi buhu ne na garara mai gihiri fawara da aje a tafasa ruwan dumi in ji shafi in an tafasa ruwan dumi a tsoma gararan fa azabtu a yi haka a jijjige wakala alƙaisi sai a ɗari idan an zazzage narke na ruwa sai a jike jiran ba a farke ba ba a bude ba in ya narke girin ya fito sai a jefar da buhun ba ta saku ba yadda za a yace ai giri ne a ciki eh waka lalkai zulmilha yace wasu anani sun tambaye ni an imrati ga wani wata mace laqitu gulaman ta game da yaro fa qabbalata hu ta sumbaci yaron wa qala lahu ta ce fadeta min ammi min ummi walatu ummi wa ana imratu aljawabu ya ce kurin ba wani bada amsa ya ce ina ummuhu ya ce uwar yaron ne kurin ba wani dogon magana wasu ala ni an rajula laƙi jariyatun faƙa fala wa ƙala ya ce fadaitu min abi jaddiya wa aki amniya wa an ka ammaha ya ce a wannan ma ibnatu yarsa ce kurin wasu ala ni an kamsata zanu bi imratin an tambaye ni mutane biyar sun yi zinatan mace ɗaya ala wahidihim qatalu gaskiya ɗayan kisa ne a kansa wa alal sani na biyu an rajamu rajamu za a yi masa wa alal salisa na uku haɗi za a yi masa bulala ɗari wa alal rabi na hudu bulala hamsin za a yi masa walam yajib alal kame na biyar ɗin ba za a masa komai ba mutane biyar suka yi zina da mace ɗaya ɗaya kisa ɗaya rajamu za a yi masa ɗaya haddi ɗaya rabin haddi ɗaya ba za ma a yi masa komai ba sun tambaye ni wannan yace ala jawabu amsa da zan bayar innal awwal mushrikan shi na farkon da za a masa raja- za a kashe hidin mushriki ne zina bi musulmatin in mushriki yayi zina da musulma fa qutila kisa ne a kansa wasani na biyu muhsini ne yayi zina fa wajaba alaihi rajamu rajamu za a yi masa wasani na uku bakarin budurwa ce fa wajaba alaihi haddu haddi za a yi masa warrabi'u na hudu mamlukun bawa ne fa wajaba alaihi nizul hadi rabin hadi za a yi masa wal kamus na biyar majnunun mahaukaci ne aw sabiyun ko yaro ne fala yajibu alaihi shay'un babu wani abu da ya wajaba a kansa kun ji to za mu tsaya nan saura kwata in muka yi sallah sai mu karasa tambayoyin a yi gaskiyan karatu a gama da haƙuri Allah ya bada lada alfarman